أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo wato da juna wannan shine darasinmu na 247 darasinmu na 246 mun tsaya a ƙarshen suratu tariq a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan a cikin suratu al'ala ko farkon suratul a'la muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya idan muka duba suratul a'la a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustapha Al-Adawi sai sa number 1 kenan numero 1 in ka duba ƙasa zaka ga bayani yace hadhihi sura wannan sura waradat tasmiyatuha sunanta ya zo ko ya bijiru ko ya tisgo in ji malamin zauri tasmiyatuha fi sunna a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam suratu kenan waradat suratu sabbih isma rabbikal a'la ana kiranta suratu سبح اسم ربك سبح اسم ربك الأعلى ففي الصحيحين يضع أتين صحيحين صحيح البخاري ده مسلم أن جابر بن عبد الله ده جابر بن عبد الله قال ياتي قام معاذ معاذ يا سيو صحابي منذ صلى الله عليه وسلم فش فصلى العشاء الآخرة كنا فصلى العشاء الآخرة سيي صلاة عشاء تكرشي كنا واتو دقا مغربا سي عشاء تكرشي كنا أنا كنا مغربا عشاء تفرقو دقا واتو al'ashu ne shine dundumi kenan gani baya gani da kyau idan duhu ya shigo wa ya yashu an zikirin rahman an gane ko daga taguwa ce wadda take tana da dundumi kamar yadda zuhair ibn abi sulma sha'ir na jahiliya ce ra'aitul manaya khabta ashwa'in na ga mutuwa khabta ashwa'in tana fagamniya irin ta mai dundumi ko ta dundumi yace to fa tsawwala sai ya tsawaita shi mu'adh ya tsawaita sallah fa shakahu ba'du man salla khalfahu wadanda suka yi sallah bayan shi sashin wadanda suka yi sallah bayan shi sai suka kai kararsa ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce afattanin anta ya mu'adh afattanun anta ya mu'adh kai yanzu mai fitinan mutane ne mana cikin addini ka kawo abin da zai sa mutane su yi gudu aina anta ina kake daga sura wadda an sura daga sabbih isma rabbikal a'la wadduha yace alifun ha'un intaha minhu bi lafzihi kenan shi ibnu ashur iya abin da ya dauko kenan daga wato sahihul bukhari kai tsayi ba wai magana shi ta kare ba shi ibnu ashur idan wannan ya nuna cewa ana son a rinka yi mutane sallah gwargwadon wato karfin imanin su idan an fahimci ba sa son sallah mai tsawo sai a yadda za su tsaya inda kuma ake yin sallah mai tsawo mutumin da yake so sai je a can misali matsakaiciyar sallah misali yan ana tarawihi akwai inda daga alamtar zuwa ƙasa ba laifi bane a karanta daga alamtar zuwa ƙasa ko aya guda ma ana iya karantawa wato tunda wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba qiyamul layl aya guda amma ya karatun yake in kuma ba dole bane kuma sai an sauke alqur'ani amma a raka'a guda wata rana qiyamul layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta bakara ya karanta wato nisa'i sannan ya karanta ali imran kaga wannan nuna cewa cikin jerin ayoyin alqur'ani ana iya wato sabawa wajen karatu kaga ga tsarin qur'ani sai an karanta bakara ali imran sannan nisa amma ga shi ya karanta bakara ya karanta nisa sannan ali imran wannan nuna malamai sun ce ba shine mafi yawanci ba amma yana nuna ya dullu al jawaz yana nuna halaccin wannan abin duk da ke su tafi cewa ba a karantawa sai dai a tafi da cewa wato a karanta su irin tsari tunda wannan tsari kafin a tsara alkur'ani ne da sahabbai suka tsara shi a karshe kenan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ji shi ga Jibril a karshe haka ne sahabbai suka yi tsarin sa ba za a karanta ba amma wannan ra'ayi na da rauni tunda an ruwaito sayyidina Umar ya karanta suratu wato al-kahf sannan ya karanta suratu Yusuf kenan ya nuna har bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin wannan mai so ya kuma cikin littafin wato sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin zai ga wato bayanai na malamai da kuma hadisai da bayanai kuma da suka aka gabatas wa fi sahih al-bukhari yazo a cikin sahih al-bukhari an al-barra bin azib daga barra dan azib qala yace ma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo madina ba hatta qara'tu har sai lokacin hanna karanta sabbih isma rabbikal a'la fi suwarin mithlaha da kuma surori tamkarta cikin wato tana cikin surori irin ta tamkarta waɗanda na koya na iya su kenan ya tabbata sunanta sabbih isma rabbikal a'la kamar da kuma cikin wannan hadisi na mu'ad yazo aina anta an sabbih isma rabbikal a'la kenan ya tabbata sunanta ne an gane ko wa rawa tirmidhi tirmidhi ya ruwaito an nu'man bin bashir daga nu'man dan bashir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance kana ya qara'u ya kasance yana karatu fil idi a sallar idi wa yawmil jumu'a da ranar jumu'a sabbih isma rabbikal a'la kinan suna ta sabbih isma rabbikal a'la da wa hal ataka hadithul ghashiya wannan ya nuna cewa ana son mutum ya karanta dan tunatar da mutane da sunna kuma dan mutum ya karanta dan surori ba su ba waɗanda ba waɗannan ba ba shi ke nuna sallar ba ta yi ba وسمتها عائشة ما تمنز الله تيرا دا أمتي الله ستبت أغريش أم المؤمنين رضي الله عنها وأن أمهات المؤمنين أجمعين وعن الصحابة أجمعين تاسا يامت سونا سبح روا أبو داود أبو داود يا رويتو والترمذي دا ترمذي والترمذي دا ترمذي عن هذا غريت إت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأن أمهات المؤمنين أجمعين وعن الصحابة أجمعين كان النبي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يقرأ إلى كراتو في الوتر أتكم وتري في الركعة الأولى أتكلم ركعة أركو سبح كنا سبح اسم ربك الأعلى الحديث وانا بشكر لكم كل إتتي كي كرنتا أبا كنا ترى تكين سورة اللي كي كرنتا أبا كم كوبا كرنتا تبا أتي وصلى بابوتا أما أنا كرنتا تنم تنوى سنة منزو صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ظاهر ابن عاشور يتي وانا ظاهري يكي في أنها تيوى أرادت التسمية تايني السنة وتسونا كنا سبح لأنها لم تأتي بالجملة القرآنية الكاملة ومن بتزور جملة القرآن قبل بتتشي سبح اسم ربك الأعلى وكذلك سماها البيضاوي هكذا الإمام البيضاوي يسن جامعة سونا ما تفسير كنا تفسير سا وابن كثير ابن كثير شما أتكن تفسير سا ابن كثير الدمشقي طالب شيخ الإسلام ابن تيمية با ابن كثير با القارئ المكي لأنها اختصت دومين تاكي بنتا بالافتتاح دبوئها بكلمة دكلمة سبح da sabbih bi sighatil amri amma da sigha ta umurni domin akwai surorin da sun bude da sabbih ko tasbihi amma ba da sigha ta umurni ba ina fata an fahimci ce sace bi sighatil amri yan an ce sabbih ita kadai ce amma akwai sabbaha lillahi an yi tasbihi ga Allah suratul hadid ta bude da wannan suratul hashri ta bude da wannan suratul saffi ta bude da wannan duk da yake ita suratul hadid sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi su ko sauran wato alhashir da asaf sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi kaga da fi'li madi an yi ma Allah tasbihi abin da ke cikin sammai da kasai sannan kuma suratul jumu'a ta buɗe da yusabbihu lillahi da kuma suratu wato at-taghabun yusabbihu lillahi waccan yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim suratul jumu'a suratul taghabun yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan wato sabbaha ta nuna an yi yusabbihu tana nuna ana gayi yanzu kuma gaba ma za a yi sabbih kuma umurni ne ko kai ko baka yi ba kenan an yi ma Allah kuma za a yi sai ka hada su gaba daya kuma da yace ma fi samawati ma fi ardu abin da ke cikin samai da kasai doktor sheikh doktor abdul muhaimin al-tahan da ma'ahad na rabitat al-alam al-islami da take makka yake cewa wannan yana nuna shuzudul kuffar ma'ana kafirai sun fita daga cikin wato abin da sun zan ware kenan saboda duk abin da ke cikin samai da kasa yana ma Allah subhanahu wataala tasbihi kuma Allah ya wadatu da tasbihin su ko sun yi ko busi ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal ardu wa man fihin wa sammaha aktharul mufassirin mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun sanya mata suna an gane ko wa kuttabul masahif da masu rubuta alqur'anai kenan jam'i ne na katib shine kuttab ba kitabul mushaf ake nuhi ba suratul a'la sun siya mata sura suratul a'la li wuqu'i sifatil a'la domin sifata al a'la mafi daukaka ta zo an gane ko al a'la shine mafi daukaka fiha a cikin ta dula ghairiha banda waninta min at tahrir wat tanwir yace daga at tahrir wat tanwir na ibnu ashur ya dauko wannan bayani to wannan shi ne bayanin da shi malam wato ya dauko daga at tahrir wat tanwir mas'alar da zamu tashi ta farko mas'ala ce wato ta 222 a cikin littafin daf'o'i hamilin tirab an ayatul kitab domin ita ce akan akan jerin ayoyi bari yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala sanuqri'uka zamu karantar da kai ko zamu karanta maka falatan sa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so suratul a'la aya ta 6 da aya ta 7 mari yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna ala annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun za Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yansa min al-qur'ani yana mantawa daga al-qur'ani ma sha Allahu an yansahu abinda Allah ya so ya manta shi wa qad ja'at ayatun kathira ayoyi da dama sun zo ta dullu ala hifdh al-qur'an wanda suke nuna Allah ya tsare al-qur'ani min ad-daya' daga tozarta kenan ba abinda za a zai tozarta a manta shi ka kaulihi ta'ala kamar fatar Allah subhanahu wa ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bihi kada ka motsa halshenka don kai gaugawa haddace alqur'ani lokacin da jibril yake karanta mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle taro da alqur'ani a cikin kirjinka gare mu yake wa qur'anahu da karatun shi kiran ba za ka manta shi ba suratul qiyama aya ta 16 da 17 wa qawlihi da fadar Allah inna nahnu nazzalna dhikr mu mun ka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafizun tabbas mu masu kiyaye shi suratul hijr aya ta والجواب أمسى أن القرآن شيء القرآن وإن كان محفوظا ضدك يا كسن شيء أنصري شيء من الضياع دقة زرتا فإن بعضه من تساشن شيء للي ساشن شيء ينسخ بعضا ينساه ساشي وإن شاء الله ألا يمنتد نبيه النبي سا بعض القرآن ساشن القرآن في حكم النسخ إلى نفسه حكمتين واتو أبن أنك شافي حكمتين سكينا فإذا أنساه آية إذا يمنتد شيء آية فكأنه نسخها كما دي ya mantar da ya shafe hukuncin ta ne duk da yake ba dukkan ayoyi ba wasu ayoyin an shafe karatunsu amma ba a shafe hukuncinsu ba kidan wannan ana magana ne akan wadansu ayoyi to mai tahqiq wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi number 2 sai ce kadiba unzur tafsir at-Tabari kadiba cikin tafsirin Tabari sannan kadiba al-Hujja lil qurra lil qurra as-sab'a an gane ko yace kuma kadiba cikin alwujuhu wan nazair na abi hilal al-askari domin akwai alwujuhu wan nazair na kuma wato ad-damaghani sannan kuma akwai shi alwujuhu wan nazair na imam ad-damaghani cikin ulumul qur'an ne alwujuhu wan nazair na imam abi hilal al-askari ba mu sani ba kuwa cikin ulumul qur'an ne kuma akwai alwujuhu wan nazair cikin al-qawaid al-fiqhiyya mazhabobi daban-daban suna da shi sannan kuma kadiba cikin littafin alhidaya na makki bin abi talib kuma yace kadiba cikin tafsiri na imamul qurtubi na fata an fahimce ni to yace wa qala al farra'u farra'u yace wani malami ne daga cikin malaman lugha fi ma'anil qur'an a cikin littafin sa ma'anil qur'an lam yasha an yansa shay'an shi ya tafi cewa Allah bai so ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta wani abu domin ya ce illa masha Allah sai abinda Allah ya so ka manta to bai so shi ba kawai haka yace domin kamar yana nufin ayoyin da suka nuna cewa bai manta ba ko kuma na tsari Qur'ani sun nuna bai manta ba yace wa huwa ka qawlihi kama fatar Allah subhanahu wa ta'ala ne khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk yan huta da yan aljanna an kace suna da wama yan aljanna cikin aljanna yan wuta cikin wuta ma damat as-samawati wal ardu matukas mai da kasai suna nan koko matuka kamar uslubi ne na abu ya jima sosai ba bai da iyaka ko kuma a'a matukas mai da kasa na aljanna suna nan sam aljanna tana da kasa tana da sama wuta tana da sama tana da kasa kenan in sun tabbata kenan kuma barar da za su karewa illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijinka ya so to kuma Allah ya so su tabbata khalidina fiha abada su kuma in aljanna ya ce ata'an ghayra majzuz baiwa ce wadda ko kyauta wadda bata yankewa ko ni'ima wadda bata yankewa yace to wala yasha'u kenan ba zai so ba ma'ana ba ana nufin Allah ba zai so wani abu kwata kwata ba a Allah ba zai so fitar su ba su yan aljanna su ma yan wuta ba za su fitar su ba wa ma hum minha bi mukhrajin su yan wuta sannan su kuma yan aljanna su ma la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin su yan wuta wa ma hum bi kharijin min an-nar afwan a cikin suratul baqara su kuma yan aljanna wa ma hum minha bi mukhrajin a cikin suratul hijr ba za su fita ba wa anta qa'ilun fil kalami kuma kana iya cewa a cikin maganar kake nan la utiyannaka zan baka kullama sa'alta duk abinda kake so illa ma shi'itu sai abinda na so an gari ko kenan kuma sai abinda na so kana nufin duk abinda na so ma'ana ba kana nufin zan hana ka wani abu ba kidan duk dai zan baka ko kuwa illa an asha'a sai in na so an amna aka in hana ka ba kuma ka da niyyar hana shi an gane ko kenan illa ma shi ito an amna aka ko ko illa an asha'a an amna aka wan niyyatu ita ko niyya Allah tamna'ahu ba za ka hana shi ba kenan shi imam al-farra ya tafi sabanin abin da wadannan malamai suka kawo shi yasa malam ya kawo bayanin shi mai tahqiqin wannan littafi malam yace to wala budda ba makawa an ya'ti bi khairin Allah ya zo da mafi alkhairi min ha daga wannan ayar aw mithliha ko tamkatta kama sarraha bihi ta'ala kamar da Allah ya bayani karara fi qawlihi a cikin fadarsa ma nan sakh min ayatin bamu taba shafe wata aya ba aunin siha ko muka mantar da kai ita ko aunan sa'aha ko muka jinkirtar da saukar da ita sai daga baya mu saukar da ita ko ba za mu saukar da ita mu saukar da wadda ta fita akwai bayanai daban-daban kadiba cikin wato littafin ibn hajar al-asqalani fathul bari a karkashin wannan aya yayi bayani mai kyau da sauran kuma littattafai yace to aunun si ha ko mu wantar da kai ko aunan sa ha ko mu jinkirtar da ita na ati bi khairin minha wato zamu zo da mafi alkhairi ita aw mithliha ko tamkarta ma nunsikh kuma ibn amir kinan ba mu taba umurni a shafi ba kinan mu umurci jibril ko kuma umurce jibril ya umurce ka shine nunsikh domin ansaha ya bashi umurni ya shafi kinan wannan ya nuna cewa abinda yammanta din yana daga cikin abinda an ka shafi shi wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wata'ala wa idza baddalna ayatan makana ayatin idan muka kawo aya madadin wata aya muka shafe wacin kinan wallahu a'lamu bima yunazzil Allah shine mafi sanin abin da ya saukar suratul nahl aya ta 101 kinan an musanya aya wata aya kinan an mantar da shi an kawo wata aya a wurin ta shine abin da malai yake son yace kafirai qalu sai su ce inna ma anta muftar kai mai wato mai abin da ne mai kiran ƙarya ne kenan suna nufin ƙur'anin kai ne ke yin yadda kake so da shi kina wannan ya nuna ana musanya waɗansu ayoyi da waɗansu amantar da manzo sallallahu alaihi wasallam waɗansu wa ashara huna li ilmihi kuma Allah yayi ishara yayi nuni kiran da ilimin sa bi hikmatin naskhi da hikimar da ta sai shafi bi qawli yace innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah ya san abin da yake al-jahra abin da ya bayyana wa ma yakhfa da abin da ya boyu kaga al-jahra abin da a boyi sai kashi suna saboda asirin al-jahru abin da a bayyane wato tabbatacce ne ma'ana wa ma ya kafa da abin da yake ɓoyuwa domin shi abin da yake ɓoyuwa ƙoƙarin ɓoye shi ake yi misali shi sai bambanta wallahu ta'ala a'lam da kuma ayat da ta ce yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit Allah yana shafe abin da ya so kenan ya shafe karatun kuma ya shafe shi daga zuciyarka duka yana iya yi waɗannan suna daga cikin ayoyin da suke nuna cewa ana wato iya wato shafewa wannan shine abin da malam ya kawo kenan illa ma sha Allah shi a wajen farra Allah bai so ya manta wani abu ba wajen sauran malamai sai abin da Allah ya so ya manta kuma ya manta shi Allah ya shafe shi wannan shi ne bayani Allah ta'ala alam mas'alan mu da ta gaba sai mas'ala ta wato 200 da wato 23 a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab malam yace wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wawun kidan ya hada shi da waccan magana ta farko dama yana cewa qawluhu qawluhu فذكر إن فأت الذكرى الواو تنمتوها للعطف سبب يا بيان وت مسألة ذي شكاوة مسألة كوكما الواو ذات تنمتوها للاستئناف كينكما أن شكاوة مغانا تدبا فذكر إن فأت الذكرى كيت أنبتر كيت ناتروى إن تناتروى تنا أنفاني سورة الأعلى آية ترى ما يتي هذه الآية الكريمة وأن آية من درجة يفهم منها أنا فهمتها لقريتها أن التذكير شيء تناتروى لا يطلب ba a buƙatarsa a neme shi illa inda mazinnati naf'ihi sai inda ake zaton shine mazinna daga azzannuna naf'ihi mazinnatu naf'ihi inda yake amfani bi dalili in ash-shartiyya domin an kawo in ta sharadi mallan yace wa qad ja'at ayatun kathira ayoyi daban masu yawa sun zo tadullu tana nuna ala anna al-amr bit tadhkir yin umudi da tunatarwa da wa'azi mutlaqan abu ne sake wawai ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ce fa zakkir inna ma anta muzakkir kai gargadi kai mai gargadi na ba a ce sai in yana amfani ba al-ghashiya aya ta 21 wa qawlihi da inda Allah ya ce laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr mun mun saukake al-qur'ani don tunatarwa fa hal min mudakkir shin akwai mai wa'astuwa asalin shi fa hal min mutadhakkir sai an ka maida zalun wato abin nan mutadhakkir sai an ka maida wato zalun ta kuma dalun ta kuma ita ko ta'un ita ma an ka maida dalun sai kuma mudakkir an gane ko mutazakkir ne asalin shi daga tazakkara ne suratul qamar ayata wato 17 malam yace to wa ujiba an ba da amsa an haza daga wannan bi ajwibatin wato da amsoshi kenan wa ujiba an bada amsa an haza daga wannan bi ajubatin kathira da amsoshi masu yawa min ha daga ciki waɗansu malamai sun kace anna fil kalami haffan akwai abinda an ka shafi ai fa zakkir inna fa'ati dhikra fa zakkir ka tunatar inna fa'ati dhikra in tunatarwa ta yi amfani wa in lam tanfa ko da ba ta amfani dai ka kai tunani ka tunatar ka kaulihi kamar yadda Allah ce sarabi da taqikumul harra inda Allah ce waja'ala lakum sarabi da Allah ya sanya muku sutura taqikumul harra wanda suke tsare ku wato suke muku kariya daga tsananin zafi kenan suratul nahl ayat 81 ai wal barda da kuma sanyi domin akwai sutura ta sanyi akwai ta zafi wa huwa qaulul farra malai ce farra ya faɗi wannan magana wan nahas da nahas wal jurjani da abdul qahir al jurjani babban malamin balaga dan mu'tazila ana karɓar ra'ayinsa a wajen balaga amma aqidar shi ta mu'tazila ba a karɓar ra'ayinsa saboda ta saba ma aqida ta ahlus sunna wal jama'a wanda kuma ana ganin yana da littattafai cikin balaga akwai asasul balaga da kuma dalilul ijaz manyan littattafai wanda na ɗalibin ilimi zai iya amfanuwa da su wanda zai fara karatun balaga zai fara da albalagatul wadiha akwai littattafai daban-daban cikin balaga in an kawo ra'ayin da ya samu aqida a cikin balaga sai ka aji wato wannan ra'ayi din wal jurjani da kuma jurjani kamar yadda waɗansu ke cewa babu waɗanda sun kai balaga hidima irin yan mu'tazila guda biyu da abdul qahir al jurjani da kuma imamu zamakhshari cikin tafsirinsa shi ma al kashaf sai dai ana karɓar ra'ayinsu wanda ba cikin akida ba cikin yaren larabci na kuma akida sai a aji musu don akida su ta mu'tazila ce ina fata an fahimci ni akwai kuma jawahirul balagha na al-hashimi littafi ne mai kyau cikin ilimin balaga to wa ghairihim dai da wani su duk sun tafi akan wannan ra'ayi bayan waɗanda malam ya kawo da farra da nahas da jurjani da ghairuhum sannan kuma wa minha daga cikin ra'ayin da malamai suka bayar kan wannan aya annaha sun kace bi ma'ana iz wato ita inna fa'ati dhikra iz in bi ma'ana iz wa itiyanu in bi ma'ana iz kenan in ta zo a ma'ana iz mazhabul kufiyina malaman kufa na nahawu sun ka tafi akan wannan khilafan lil basriyin sabanin al basriyin da sun ka tafi akan su sabanin haka ina fata an fahimce ni wanda manyan manyan madaris ne na nahawu madrasa al basra ita fara a kasar iraq sannan madrasatul kufa ta biyo bayanta sannan madrasa ta baghdad ta biyo bayanta sannan madrasa ta andalus ta biyo baya sannan kuma ilimin larabci ya koma cikin yanzu a zamani cikin almajami al-lughawiyya waɗanda ake yi a ƙasashen larabawa to wannan kenan malam yace to waje alamin hul kufiyuna kufiyuna sai sun ka sanya irin wannan sun ka ce qaulahu ta'ala irin wannan wato in tazo bi ma'ana iz fadar Allah subhanahu wa ta'ala sun ka ce shi ma irin wannan ne inda an ka ce ittaqullah wato wattaqullaha in kuntum mu'minin malan ya kawo ittaqullaha bai kawo da wawun ba duk da yake akwai wawun wattaqullaha in kuntum mu'minin na fata an fahimce ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin tana yiwa wajen rubuta littafin abu su kawo wawun ba ko kuma tana yiwa mallan yamman ta bai kawo wawun ba ba dan malam ba babban malami bane babban malami ne cikin alqur'ani hafizin alqur'ani ne ya hadace alqur'ani tun yana karami amma irin wannan abubuwa ne suna iya zoma dan adam kuma tana yiwa su ma masu tsaba littafi hankalin su bai kawo ba ko kuma tana yiwa ya kawo suratul ma'ida aya ta 112 mai taqiqa wannan littafi sai ka number 1 yace wa kadha fil aya kuma yazo al aya a cikin aya ta 57 min suratul ma'ida a suratul ma'ida wa fiha wattaqullaha in kuntum mu'minin an gane ko tuna a aya ta 200 da goma sha biyu kenan wajen fatar annabi isa inda ya ce kala taqullaha in kuntum mu'minin kenan bai ce bai kawo shi ba bai kawo kala taqullaha ba shi yasa kenan nan ba kuskure bane kala din ne abba kawo ba yan kuma amma idan aya ta 57 nan mai tahqiq littafi ya kawo wannan to wattaqullaha in kuntum mu'minin na su wajen kufiyun iz kuntum mu'minin don kuna mu'minai kenan ku ji tsoron Allah don kuna mu'minai wa qawluhu ta'ala kuma kufiyun sun mai da fatar Allah subhanahu ta'ala sun kace wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ai wa antumul a'launa ku ne madaukaka iz kuntum mu'minin don kun kasance mu'minai suratu ali imran aya ta 139 wa qawluhu ta'ala da fatar Allah subhanahu ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin suratul ma'ida aya ta 20 wato uku kinan ga Allah kadai za ku dogara in kuntum mu'minin iz kuntum mu'minin don kun kasance mu'minai wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la tadkhulunna al-masjid al-haram lalle tabbas za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah aminina in Allah ya so suratul fath kinan iz sha Allah don Allah ya so kina haka su kufiyuna suka ɗauki wannan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna insha Allah bikum lahiquna wato addu'a da ake yi idan an je wato makabarta kenan wa inna mu insha Allah in Allah ya so id sha Allah don Allah ya so bikum mu da wato bikum da ku lahiquna za mu rishike ku mai tahqiqin wannan littafi yasa number 2 adiba yace akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na 249 min hadisi abi huraira na hadisin abu huraira sannan kuma da hadisi na 974 min hadisi aisha daga hadisi na aisha radiyallahu anha وعن أمهات المؤمنين أجمعين وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين da kuma hadisi wa kinnin guda hadisi na 975 min hadisi buraida radiyallahu anhu hadisi ne na buraida radiyallahu anhu buraida nan yana da ta'un amma ba wai ta'un ana nufin mace bace kamar da an ce hamza shi ma yana da ta'un ba ana nufin mace bace namiji ne walaysa fihi lafzatu bikum kina a cikin hadisi na buraida babu bikum wa inna insha Allahu لاحقون أما صور روايتكم كو وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تو wannan shine malam yace to wa qawl al farasdaq kuma kufiyuna sun dauki magana farasdaq cewa ataghdabu in udhna qutaybata huzzata jiharan wa lam taghdab li qatl ibni hazim ataghdabu yanzu zaka yi hoshi in udhna qutaybata kinan in kunna kunna guda biyu udhna dina sai ce wato udhna qutaybata saboda an yi idafa dama da musanna da jama'u muzakkar salim ana shafi nunun dinsu idan an kai idafa in udna qutaybata in kunnai na qutayba huzzata hazza shi shine quti'a an ka yanke su kana bakin ciki jiharan kana bakin cikin an yanke su wato a bayyane ko ko kana bakin ciki a bayyane walam taghdab li qatl ibn hazim kuma baka yi bakin ciki ba dan an kashe ibn hazim kinan ko ai mutuwa tafi yanke kunnai bakin ciki to kina abin mamaki ne na fata an fahimce ni malam yace to wa ajabal basriyuna su ko malaman basara sun ka bada amsa an ayat daga waɗannan ayoyi sun ka ce in kuntum mu'minina ha in kun kasance mu'minai bi anna fiha ma'ana shart sun ka ce in akwai ma'ana sharadi da a cikin ta ji abihi an zo da wannan sharadin littahayiji dan motsar da kai dan kwadaitar da kai dan zaburar da kai wa an ayati kenan da an ka ce ittaqullaha in kuntum mu'minina ay kamilina al-iman wa antumul a'launa in kuntum mu'minina kamilina al-iman wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina ay kamilina al-iman la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha'a Allahu aminina kana in sha'a Allahu tahqiqa dhalika wa to al-mashi'a at-tanfidhiyya an gane ko wa inna in sha'a Allahu bikum lahiquna ay in sha'a Allahu tanfidhahu yunaffidh shine abin da ake son a ce wa an ayati insha Allah da aya kuma da anka ce insha Allah wal hadisi da hadisi bi annahuma sun kace a su waɗannan ma ayoyin da wannan ayar da hadisi ta'alimul lil ibadi an koya ma bayi ne karantar da bayi ne kaifa ya takallamu ne za su yi magana kinan Allah ya koya musu ce insha Allah ya Allah ya su don Allah ya san yana son ko baya su kinan sai koya musu yace idza akhbaru anil mustaqbal in za su ba da labari ga abin da yake na gaba su ce insha Allah kamar yadda Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wa anil baiti shi ko baiti na farasdaq bi jawabaini sun ka bada amsa guda biyu sun ka ce ahaduhuma na farko annahu shi wannan baitin cewa min iqamati sababi an dau an dora sababi ne abin da ya haifar da wani abu muqamal musabbabi a wurin da ya aja shi kenan an dauki wato ismul fa'il an aza shi din ismul maf'ul kenan wal aslu aslin magana ataghdabu shin kana hushi in iftakhara idan yayi mai in iftakhara muftakhirun in mai alfahari yayi alfahari bi hazzi udhnay qutaybata dan an ya an yanke kunnayen qutaybata idh iftikharu bidhalika domin yin alfahari da wannan yakunu sababan lil ghadabi domin shi zai haifar da hushi sababin hushi wa musabbaban anil hazzi kuma shine shi hushin shine sababar da an ka yanke wato waɗannan kunne ina fata an fahimce ni sai sun ka bada amsa da wannan na fata an fahimci ne an kawo wato ismul fa'il amma ismul maf'ul ake nufi kamar yadda Allah ya ce wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan hijaban shamaki masturan mai shamaka masturan wanda an ka shamaka shi to kaga nan ismul maf'ul ne amma nan ismul fa'il ake nufi hijaban satira wanda su malamai suka ce a hijaban satiran ne wa masturan shi hijabin ya suturce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya suturce shi ya bashi kariya shi kanshi hijabin haka wadansu malamai sun ka faɗa shamakin kenan الثاني نبي waɗansu malamai sun ka bada amsa su albasiriyun sun ka ce taghdabu shin kana yin hushi in ta bayyana in ya bayyana fil mustaqbal a can gaba anna udhnay qutaybata huzzata cewa kunnayen qutayba an yanka su mai takikin wani littafi sai kawo number 1 yace zakara huma wanda ya faɗi waɗannan amsoshi guda biyu kenan ibnu hisham ibnu hisham fi a cikin littafinsa mughni labib an kutubi da arif ni kara cikar sunan littafin an kutubi da arif wato mujalladi na farko kenan safha ta 156 akwai littafin ba mujalladi ɗaya ne gaba ɗaya akwai kuma wanda an yi sharha sa mujalladi mujalladai masu yawa tahqiqi na Muhyiddin Abdul Hamid da kuma akwai tahqiqi na Imel Yaqub duk da ke tahqiqi na Muhyiddin Abdul Hamid ya fi wato inganci almuhimmu dai mutum ne nemi littafin zai ga ƙarin bayani da abinda malamai sun kaci kenan sai ya zamanto su a wajen kufiyun da anka ce fadhakkir in nafa'ati zikira kenan id nafa'ati zikira kai tunatarwa saboda tunatarwa tana da amfani don don saboda tunatarwa tana da amfani su kuma wadancan na farko sun ka ce a'a fadhakkir in nafa'ati zikira aw lam tanfa su ko basiru sun ka ce a'a fadhakkir in nafa'ati zikira kenan motsarwa ne kai tunatarwa in tunatarwa tana da amfani kenan an motsar da shi ne don saboda ya yi tunatarwa haka za mu fahimci wannan mas'ala wa minha waɗansu daga cikin malamai sun karfi cewa an da ma'ana inna fa'atin zikra in tunatarwa tana da amfani al-irshadu ila tafkiri an yi shiryarwa ne zuwa ga at-tafkir wato wa'azi bil ahammi da abu wanda an mafi muhimmanci ai zakirhum ka tunatar da su bil muhimmi da abin da yake mai muhimmanci alladhi fihi naf'u wanda akwai amfani cikin shi duna ma la naf'a fihi banda abin da bai da amfani fa yakunu ma'ana sai malam yace ma'ana ta kasance zakirin kuffara ka tunatar da kafirai matsalan misali bil usuli da asali allati hiya tauhid wanda shine tauhidi la bil furu'i ba da furu'i ba ma'ana a ce makafirai su musulunta ba a ce musu su yi sallah ba don ko sun yi sallah ba ta da amfani amma sallah ita ma an umurce su da ita don Allah ya ce ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al musallin لأنها لا تنفع دون الأصول دومين فروع دين كنن سو فروع رسانا الديني باسا أنفانو كافري دون الأصول تقبل سي توحيدي با وذكر المؤمن شيكو كتنا تد مؤمني التارك للفرض وند يبر فرلا مثلا بذلك الفرض وند فرلا المتروك وند يبري لا بالعقائد بعد أكيدا با دومين شي مؤمني ينزو أي تناتر دشي شي أيكي بعد أكيدا با إذا أكيدا ذا تناتر دشي دون تناتر ويكارة تبتا أكنتا malam ya ce ko kuma mu ce a'a ka tunatar da mumini wanda ya bar farilla yadda yana aikata nafila misalin ya fi fitowa a haka an gane ko kamar yadda zuciyar hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam bawa na bai taba kusanta ta ba da wani abu fiye da abin da wato ni farlanta mishi wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan malam ya ce li'annahu anfa'u domin shine yake amfani gare shi shi mutumin ba wai dan saboda cikin wa'azi akwai abin da da amfani ba akwai abin da bai da amfani ko ko cikin maganar Allah akwai abin da yake da amfani akwai abin da bai da amfani ba ya kamata mu fahimci wannan malam ya ce wa minha kai daga cikin amsa anna in waɗansu malamai sun ka ce in bi ma'ana qad ma'anar ta qad kenan fa zakkir qad nafa'at dhikra da aka ce in nafa'at dhikra qad nafa'at dhikra tabbat wa ya yayi amfani domin wasu sun musulunta kuma wanda bai musulunta ba abin ya zan hujja akan shi wa huwa qawlu qutrub wani malami da ake kira qutrub wato shine ya faɗi wato wannan magana kai wa minha daga cikin maganganun da malamai suka kawo an nasihatu sharti wato siga ta shar'i da anka ce in nafa'ati dhikra urida biha dhammul kuffar ana nufin a zargi kafirai ne sai anka zo da ita akan wannan tsari wastib'ad tadhakkurihim dan a nuna wato wa asosu abu ne mai wahala mai nisa kama qala sha'ir kamar da sha'ir yace laqad asma'ta launa dai tahayyan laqad asma'ta wallahi tabbas kajiyar launa dai tahayyan kaga lau ita mata nufin sharadi wato da dai ka kira mutumin da yake a raye ma'ana kiran da kake yi da wanda adda rai ne da ya da ya jiya walakin la hayata liman tunadi sai dai babu rai ga wanda kake kira na ana nufin rai irin na wato karbawa waɗansu malamai sun ka tafi wato akan wannan na fata an fahimci ni to wannan baiti inji mai tahqiqin wannan littafi ya kanan before namba ta hudu yace albaitu min alwafir li amr bin ma'di karib kinan shine wannan baiti akwai dai karin bayanai mai so zai kuma cikin wannan taba'a ta kursiyul qur'ani wa ulumihi tadaffu iha min al-irab an ayatil kitab zai ga wannan bayani malam ya ce kai wa min ha gairu zalika akwai waɗansu waɗanda ba wannan ba ma'ana mallan ya kama ka abin da yake ganin dai ya fi wato zama kusa ko kuma ganin da dai galibin magana ba za ta tafi ba amma dai akwai wanda ba wannan ba kaga amana ta ilimi don malamin maka ba shine karshen ilimi ba akwai wasu maganganu da ba wannan ba in kana so ka koma cikin littafin tafsiri kai bincike zaka gano malam ya ce to amma wallazi yazharu abin da yake bayyana li muqayyidihi ga wanda ya taqayyidin wannan yadda bai bai ce wannan magana da mu qayyida hadhihi al-huruf wanda ya kayyade ma'ana ya kawo wadannan harufa ma'ana yayi wannan rubutu ake nufi afa Allahu anhu Allah ya gafarta masa mu mun ce Allah ya gafarta mu mallan Allah ya gafarta mu dukkan musulmi huwa baqa'ul ayatil karima aya za ta tabbata ne ala zahiriha akan zahirinta wa annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba da an yukarrira dhikra bayan ya maimaita wa'azi takriran maimaitawa ta qumu bihi hujjatullahi wanda hujja Allah za ta tsayu ala khalqihi akan halittunsa ma'murun bit tazkiri to daga baya an umarci shi ne ya tunatarwa inda zannil fa'ida ga waɗanda yake tunanin fa'ida wato wa'azi yana da amfani gare su amma idza alima adamal fa'ida amma in ya san babu fa'ida mutumin an taimasa wa'azi kuma alamun bai da niyyar karba to fala yu'maru bi shay'in ba za a umarce shi da wani abu ba huwa alimun cewa shi manzo yana da sani annahu la fa'ida ta fiye abin bai da fa'ida ma'ana ta alamu abin bai da fa'ida li annal aqila domin mai hankali in ji mallan la yas'a baya kokarin ila ala fa'ida ta fiye ga abin da bai da fa'ida wa qad qala sha'ir sha'ir ya ce lima nafi'in an gane ko lima nafi'in asalin shi li nafi'in ne sai an ka kara ma li ta'kidil ma'ana kamar inda Allah ce qala amma qalilin la yusbihun nadimin asalin shi an qalilin ne to limana fi'in saboda abin da yake da amfani yas allabibu mai hankali yake gaugawa mai kaifin hankali fala takun ka kasance li shay'in ga wani abu ba'idun naf'uhu amfanin shi yana da nisa addahara tsawon zamani sa'iyan kana kokarin kai gare shi tunda abin da ka san tana yawa ba za ka samu ba ko kuma ko ka samu bai da amfani mai yawa to meye amfanin ɗauka shi in baka son kawai rayuwarka ka tozartar da lokacinka sannan kuma ka bata makanka da rai kamar yadda wani sha'iri yake cewa wato faman sarrahu Allah yara ma yasu'ahu fala yattakhidh shay'an yakhafu lahu faqda duk wanda sarrahu faman sarrahu Allah yara ma yasu'ahu duk wanda yake son kai yaga abinda zai bata mashi da rai to fala yattakhidh shay'an kada ya riki wani abu yakhafu lahu faqdan yana tsoron wannan abin ya kubce mishi mala yace to hadha zahirun wannan abu ai bayyane ki bayani kenan walakin al-khafa'a sai dai al-khafa'a abin da ya koyu fi tahqiqil manaqi cikin tabbata illa al-manaqi na ana nufin illa asalin kalmar ta al-manaqi tana nufin abin da an karata ya to kenan kuma ana rata hukunci ne ga illa sa yasa malaman usulul fiqh suke fitar da tanqihul manaqi da takhrijul manaqi da tahqiqul manaqi yan an ce takhrijul manaqi ka fitar da illa takhrijul illa kenan shi kuma wato tahqiqul manat ka tabbatar da wato illa kenan shine almanat abinda an karata hukunci gare shi daga anata kenan ya rataye wani abu shi yasa aka samu zatu anwatin wanda itaciya wanda manzo wanda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun kaso ya sanya musu zatu anwat su rataye ta kubban su hayyace musu kenan za ku faɗa irin yadda mutanen annabi Musa sun kace ij'al lana ilahan kama lahum aliha yana tsoratar da su ne daga abin ya kai su wato ga shirka ba dan sun aikata shirka ba ina fatan an fahimta to dan haka dai ya kamata alibi ya san tahqiqul manat ya san kuma wato takhriju wato almanata da kuma su uku ne tahqiqul manata da wato takhrij almanat an gari ko mai so ya koma cikin wato jam'ul jawami' na imamu suyuti zai ga bayani akan wannan da kuma sauran littafan usulul fiqh da sun kai bayani akan masalikul illa da sauran littafai na usulul fiqh an gane ko da ta wato tahdhibul manat da tahqiqul manat da ta takhrijul manat an gane ko da sauran su dai malam yace to wa idahuhu yadda za a bayyana shi an yi kala wani zai iya cewa bi ayi wajihin to ta wace fuska ne yutayaqan za a tabbatar da adamu ifadatu dhikra a cewa azi ba zai yi amfani ba hatta yubahu tarku ha hayafi wa mutun ya je ne wa'azi malam yace to wa bayanu zalika bayanin wannan annahu shi taratan wani lokaci wani latto in ji malaman zauri ya alamuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai san cewa azin ba zai yi amfani ba bi ilamillahi lahu Allah zai sanar da shi bihi da cewa wannan mutumin ba zai imani ba kenan Allah ya sanar da shi da wannan bayanin kama waqa'a kama yadda ya abku fi abi lahabin game da abi lahabin haythu qala ta'ala fihi Allah ya ce ga abi lahabin sai yasla naran zata lahabin zai shiga wuta mai tsananin kuna kaga ko tunda an ce dan wuta na babu zancin imani gare shi wa mar'atuhu da matarsa hammalatal hatab an gane ko matar shi hammalatal hatab mai daukar wato itace kenan ta dora akan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don saboda yi tuntube ko ko itace masu kaya don ya taka ko hammalatul hatab mai daukan magana tana yawo da annabi manci ko ko hammalatul hatab mai yawo da mummunan magana tana zagin manzo sallallahu alaihi wasallam ko hammalatul hatab mai tsananin rowa shi yasa ba ta iya tana da hali amma ba za ta iya sayan itace ba da kanta sai dai ta je tayo nata wato gata da kuɗi gata da hali amma wato matalauciya ce ta fuskar wato za ka mai kuɗi shi na harka irin ta wato talakawa ina fata an fahimce ni wa mar'atuhu hammala wato tal tal talhatab ina fata an fahimce ni da an kace hammala talhatab malamai suke cewa wato asim shi ya karanta hammala talhatab sauran kuma qurra sun karanta hammala tulhatab to akwai maganganu daban-daban malam yace to fa abu lahabin abu lahabin hadha wannan wa mar'atuhu da matarsa la tanfa'u fihi madhikra wa adi bai amfani a cikin su ko a wajen su li'anna alqur'ana domin qur'ani nazala ya sauka bai annahuma min ahli nar su yan wuta ne ba'da takrari tadhkiri lahum bayan an maimaita wa'azi da tunatarwa gare su takraran maimaitawa taqumu alaihima bihi alhujja wadanda hujja tana tsayuwa akan su fala yalzamu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kinan bai lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba'da ilmihi bidhalika bayan ya san haka an yudhakkirahuma bi shay'in yi musu wa'azi da wani abu li qawlihi ta'ala fi hadhihi al-aya domin Allah ya ce fadhakkir in nafa'ati dhikra ka tunatar in tunatarwa tana da amfani wa taratan kuma wani lokaci ya alamu zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai san wa'azin ba zai yi amfani ba bi qarinatil hali da qarina ta hali alama kenan ita ce qarina ta qarina an gane ko bi haythu ta fuskar da yuballighu zai isar da sako ala akmali wajen kan mafi cikar wato uslubi da wato dacewa kenan ta fuska wa mafi dacewa mafi cika wa ya'ti bil mu'jizati al-wadhiha yazo da mu'jizoji waɗanda suke bayyanannu fa ya'lama sai ya sani anna ba'd al-ashkhas sashen mutane alimun bi sihhati nubuwatihi ya gane cewa annabtarsa gaskiya ce wa annahu musirrun ala al-kufri sai kuma shi manzo ya gane cewa wannan mutumin wato ya san ingancin manzuncin sa kuma ya doge akan kafirci shine musirrun da sadun ne ba musirrun ba da sinun na asirtawa yace to me yasa ya doge akan kafirci ina dan dan taurin kai wala jajan dan saboda jayayya an gane ko jayayya da husuma fa mislu hadha irin wannan la yajibu takriru dhikra bai wajaba a maimaita wa'azi lahu gare shi da'iman kowane lokaci ba'da an takarrara alaihi bayan an maimaita mishi takriran maimaitawa ya talzamuhu bihi hujja wanda hujja tana lazimta shi an gane cewa mutum na wanda dan dogewa ne baya son ya bi gaskiya malam yace wa hasilu idahi hadal jawab yadda zamu wato takaita mu bayyana takaitaccen bayani wanda zai bayyana wannan amsa anna dhikra shi an bato tashtamilu ala thalathi hikamin tana kumshi da hikima uku shi ne tashtamilu duk da yake ba waɗannan ba ne amma dai ya faɗi waɗansu daga cikin su al'ula fa'ida ta farko wa'azi khuruju fa'iliha mai tunatarwa ya fita min uhdatil amri biha daga nauyin da an ka dora mishi na yin umurni da ita kenan in ka ce a ji tsoron Allah ka isar da sako in ba ba a ji tsoron Allah ba kai dai ka ɗauki nauyi a kanka as-saniyatu na biyu raja'un naf'i sawa tsammanin a samu amfani liman yu'azu biha ga wanda ake wato wa'azuwa da ita kaga nan sai kai ka amfana shi ya amfana amma na farkon kai ne zaka samu wannan amfani saboda kai ne zaka tsira gaban Allah wa bayyana Allah ta'ala malam yace Allah ya bayyana wa bayyana Allah ta'ala hatain li hikmataini Allah ya bayyana wannan hikimomi guda biyu bi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce qalu wato cikin kissa ta wato waɗanda a bani Isra'ila aka hana makamun kifi qalu ma'ziratan ila rabbikum sun kace abin da ya samu ke musu wa'azi an gane ko ma'ziratan ila rabbikum ko wata qira'a ma'ziratan ila rabbikum wala allahum yattaqun sun kace ma'ziratan dan mu yanke uzuri shi ya samu ke musu wa'azi ma'ana Allah subhanahu wata'ala bai ce ba mu bar mutane in suna akan aikin banna su ci gaba da aikin banna a'a ya kamata mu yi musu wa'azi mu faɗakar da su don saboda yan azaba ta zo gatta game kowa da kowa shine ma'aziratan ma'ana an yanke uzuri kamar yadda cikin hadisi a'azara Allah Allah ya yanke uzuri ga mutumin da ya kai shi shekara wato 60 kenan kenan Allah ya bashi damar da zai iya wato shiriwa wannan ba shi kenan kuma duk mutumin da ya kai shekara 60 ba zai iya tuba ba a'a yan Allah ya so ma koda bayan 60 zai iya tuba amma galibin wanda ya doge har ya kai shekara 60 bai tuba ba tuban shi wato yana da wuya to ma'aziratan ila rabbikum an gane ko hafs shi kaɗai karanta ma'aziratan ila rabbikum sauran qurra sun karanta ma'aziratun ila rabbikum kenan ma'aziratan sai zama to maf'ulun li ajlihi don yanke uzuri ko ko ma'aziratun kenan amruna ma'aziratun al'amarin mu shine yanke uzuri ila rabbikum wala allahum yattaqun kuma dan saboda tana yasu tsoron Allah kenan wannan hikima guda biyu Allah ya bayyana su don yanke uzuri kuma dan saboda tana yiwa su ji tsoron Allah wa bayyana al'ula minha Allah ya bayyana hikima ta farko daga cikin su bi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce fatawalla anhum ka juya ka bada baya fama anta bi malum kai ba abin zargi bane saboda ka isar da sako shine kenan ka yanke uzuri wa qawlihi in suratul zariyat aya ta 54 wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala in alayka illa al-balagh ba komi akan ka sai isar da sako kina in ka isar da sako ba wani laifi akan ka wa nahwiha min al-ayat da tamka irin waɗannan ayoyi wa bayyana thaniya Allah ya bayyana hikima kinan ta biyu al-hikmata thaniya kamata muqaddara bi qawlihi inda Allah ya ce wa dhakkir ka tunatar fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin domin wa'adi yana amfanin mu'minai mafhumuhu anna dhikra la tanfa'u ghayra al-mu'minin an gane ko الثالثة حكمة أكو إقامة الحجة على الخلق تبتت حجة أكن هلتو إن فتا أن فهمتا ما لا يتي وبينها تعالى الله يبين ونن بقوله إن الله يتي رسلا سو منذني أن ترسل مبشرين سنة ما سو بشارة ومنذرين سنة ما سو غرغئي لألا يكون للناس دون كي يكسنشي متاني سسامو كي يكسنشي أوجم متاني على الله أكن الله كنا معنا قوم الله دوم الله يجوز الاستعلاء على الله لا حقيقة ولا مجازا كي زمنتو متاني سنة حجة حجة سنة حجة wato a wajen Allah ba'da rusuli bayan shudewar manzanni suratul nisa'i aya ta 165 wa bi qawlihi da kuma inda Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli da mun halakar da su da wata azaba kafin wato tunatarwa kinan kuma ku kafin ayoyin alqur'ani ko kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam la qalu da zasu ce rabbana ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasula da dai ka turo muna manzo فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى سورة الطه آية 34 سنكم الله يفدع ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين أتكن سورة واتو القصص malam yace to fannabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idza karrara dhikra idan ya maimaita tunatarwa hasalatul hikmatul ula sai hikima ta farko ta tabbata wa thalithatu ta uku hikima ta farko shine ya fita kenan daga cikin uhda al-khuruj min al-uhda sannan kuma ta uku shine iqamatul hujja ala al-khalqi malam yace fa in kana fi thaniyati tam'un in akwai cikin hikima ta uku ta biyu kenan afwan ta biyu kenan jerin da malam ya kawo tam'un akwai tunanin cewa mutum zai amfana to istamarra ala tafkiri sai shi dogi akan tunatarwa wa illa in ba haka ba lam yukallaf ba a dora mishi ba bid dawami ya dogi malin ya ce to wal ilmu ilimi inda Allah ta'ala yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala malin ya ce to wa inda makhtarna abin da ya samu ka zabi baqa al ayati wato tabbatuwar ma'anar aya ala zahiriha akan zahirinta ma'a tare da cewa anna aktsaral mufassirin da yawa daga cikin malaman tafsiri ala sarfiha sun juyar da ita an zahiriha daga zahirinta al mutabadir minha wanda yake gaugawa zuwa a kwakwalwa fahimtar haka yace to wa anna ma'anaha su ko sun ka ɗauki ma'anar ta fadakir mutlaƙan ka tunatar wato mutlaƙan sakewa wai in na fa'ati zikira in wa'azi ya yi amfani wa illam tamfa in bai yi amfani ba li'annana domin mu in ji mallan nara muna ganin cewa annahu cewa mu wato yadda sha'ani yake la ya juzu bai halatta ba sarfu kitabillahi a juyar da maganar Allah an zahirihi daga zahirin shi almutabadirati minhu wadda ma'ana take gaugawa zuwa ake fahimtar ta illa li dalili sai an samu dalili yajibu ruju'u lahu wanda ya wajaba a koma zuwa ga wannan dalili malin yace to wa ila baqa'i hadhihi al-aya ala zahiriha wato tabbatuwar wannan aya akan zahirinta janaha ibnu kathir ibnu kathir ya karkata akan wannan shine janaha haythu qala yace fi tafsiriha a cikin tafsirinta an gane ko yace ai zakkir ka yi tunatar haisu tanfa'u tazkira lokacin da tunatarwa take da amfani wa min huna malin yace ta wannan kinan shi ibnu kasir yace yu'khadhu al-adabu za a samu ladabi fi nashr ilmi wajen yada ilimi fala yadhuhu kakka dora ilimi fi ghairi alihi ga waɗanda ba ma'abutan sa ba mutanen da ba su dauki ilimi da muhimmanci ba kamar yadda laraba suke cewa la tansuru dur bainal khanazir gakka yada zinariya ko lu'lu'u tsakanin wato aladu don ba su san wato darajar shi ba kama qala ali radiyallahu anhu كما يد علي يتي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما أنت بمحدث قوما كي بك كسن تيبا كي نمو تنبا كسن تيبا ينا بعد حديثي كو يباسو لاباري قوما ونسو متاني حديثا ون حديثي نمنزو صلى الله عليه وسلم كو ولي لاباري ما كو تفسر تيتا وتا آية tun dan ba hadisi da yake nufi ba la tablughuhu uquluhum wannan bayanin hankalin su bai kai gare shi ba illa kana fitnatan li ba'dihim sai ya zama to fitina wato ga wanin su an gane ko mai tahqiq wanda littafi ya sanan batu akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi a cikin muqaddima ta sahih muslim na hadithin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an kidan ibn mas'ud ya kawo bai wannan bayani ina fata an fahimci wa qala kuma aliyu yace hadithun nasa ko kaftuna ko ba mutane labari ko kuma mutane bayani bima ya arifuna ga abin da suke ganewa ma'ana sun ka sani ma'ana abin da hankalin su yake yarda da shi aturiduna shin kuna son an yukazzaba Allahu an yukazzaba Allahu a karyatar da Allah wa rasuluhu da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wancan athar wanda ya ce ma anta bi muhaddithin qauman hadithan illa tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim yasa number 2 akhrajahu muslim wannan kuma number 3 yasa akhrajahu al-bukhari min hadith ali ibn abi talib kenan imam al-bukhari ya kawo wannan kenan wannan magana ce wato wanda take tabbatatta tambihun mara yace to fadakarwa hadha al-ishkalu wannan rikitarwa alladhi fi hadhihi al-aya wanda a cikin wannan aya inna ma huwa to ana samun shi ne ala qauli man yaqulu bi itibari dalil al-khitab ga wanda ya dauki cewa ana daukar dalil al-khitab kinan alladhi huwa mafhum al-mukhalafa wanda ana cewa aya kishiyar ma'anar aya tana zuwa kinan wanda ya yarda da wannan a cikin malamai na usul fiqh ko cikin malamai shi ne ake tafiya akan ake tafiya akan shi wa amma ala qauli man qala amma akan ra'ayin wanda ya tafi la ya'tabiru mafhum al-mukhalafa shi bai yarda da mafhum al-mukhalafa ba sharɗan kana au ghairihi ko mafhumul mukhalafa sharaɗina ko ba na sharaɗina ba tunda ya kai kusan guda takwas ka abi hanifa kama abi hanifa ya to fala ishkala fil ayati babu ishkali babu rikitarwa tunda shi bai bai dauki da mafhumul mukhalafa ba wa kadhalika mala yace kuma haka ne la ishkala fiha babu wata rikitarwa ala qawli man ala qawli man la ya'tabir mafhum ash-shart ga wanda bai dauki mafhum ash-shart ba tunda nan mafhum ash-shart na shi Abu Hanifa mafhum al-mukhalafa shi kuma nan wasu su mafhum ash-shart na kal baqil baqillani imam al-baqillani shi ya tafi akan wannan an gane ko wani malami daga cikin malaman usul fiqh mai tahqiqi wanda littafi yace kadiba kama fi at-taqrib wal irshad lahu kenan yana da littafi at-taqrib wal irshad an gane ko zaka iya diba a ciki na fata an fahimci ni sannan kuma ya ce kadiba cikin ar-risala ta Imam Suyuti a taba'a ta risala wato taba'a ta darur risala kinan su suka buga littafin ba wancan ar-risala ta Imam Shafi'i ba wanzur al-mas'ala kuma kadiba cikin mas'ala ta 166 min hadha al-kitab da wannan littafi na daf'u ihamil al-qirab an ayat al-kitab malan ya tattauna akan wannan mas'ala malan yace fatakunu al-ayatu sai aya wannan ta kasance nassat ta yi bayani karara daga nassi ne alal amri ta yi umarni karara bit tafkiri a yi tunatar inda madinnatin naf'i inda ake tunanin wato ake tunanin amfani zai samu wa sakatat sannan aya ta yi shiru an hukumihi daga hukuncin tunatarwa kenan alwa'az kenan inda adami madinnatin naf'i inda ba a tunanin zai amfani fa yutlabu sai a nema min dalilin akhar daga wani dalili na daban kenan shin in ba ta amfani za a yi ko ba za a yi ba shi na za a riba cikin waɗansu ayoyi kuma malam ya kawo ayoyin da suke nuna cewa ba a buƙatar haka fala tu'aridul ayatu fala tu'aridul ayatu wannan aya ba za ta ci karo ba da al'ayati da ayoyin da addallata waɗanda suke nuna ala tafkir ayi tunatarwa mutlakan kai tsaye kiran da sun nuna mutlakan kai tsaye in ba inda ake tunanin abin bai da amfani ba don saboda wato wannan wuri bai da amfani sai a wado ne tunatarwa wannan shi kenan mutum zai duba ya ga wato abin da kenan a mazhabar Abu Hanifa da mazhaba Baqillani wannan ba mafhumin su ba sa aiki da shi balantana kuma a dauki wato wannan bayanin sannan kuma dalibin ilimi irin waɗannan ayoyin waɗanda da wani lokaci zahirin su ba shi ake nufi ba koko suna da wata ma'ana ta koyi wanda dole sai an hada da wasu ayoyi yana da kyau mutum ya koma tafsirai akwai wani littafi kuma dirasatun fi usulit tafsir na ustaz doktor professor wato kabir yunus na kasar wato najeriya da yake kano kenan na jihar kano a cikin littafinsa ya kawo wani bayani ya keɓe wani babi sunansa tafsirul qur'an fi daw'il maqasid ya keɓe wani wuri inda zaka iske wasu ayoyin ba zahirin su ake nufi ba yana da kyau ɗalibin ilimi ya koma ya dubi wannan kuma ba na ce don ra'ayin da ya kawo sai ka ɗauka ba amma dai ka koma ka duba ka gani bayanan da wato ya kawo kuma ka yi hattara da almafahim waɗanda ba a aiki da su cikin qur'ani domin wani lokacin akwai mafahim waɗanda ba a aiki da su wasu muttafaqun ana aiki da su wasu kuma an muttafaqun ba a aiki da su wasu kuma an yi sabani sai ka yi bincike wani to cikin tafsiri ko cikin hadisai al-mafahim allati yu'mal biha wa allati la yu'mal biha ko cikin qur'ani ko cikin hadisi ko cikin wani juz'i na qur'ani ko cikin wani babi na wadansu littattafai na hadisai da sun ka inganta wanda kuma bincike ne mai yawa kwarai da gaske ɗaliban ilimi za su iya gabatar da shi yan uwa musulmi lokaci yayi muna halin sa amma mun samu kai karshen wannan mas'ala insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba za mu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh